walhasil abinda yake walhasil annal inqita yakunu bi wahidin min umuri al-arba'a inqita yana zama tuwa da ɗaya daga cikin abubuwa guda adamul mu'asara ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu kamar yadda nake gani adamul mu'asara adamul liqa adamul sama adamu sama'i khabarin bi ayni amma suratul akhira وهي عدم سماع خبر بعينه فهي التي كان أكثر إطلاق التدليس عليها لدى الإمام أحمد ولا خلاف بين الأئمة المتقدمين منهم والمتأخرين أن هذه صورة للتدليس لأن فيها إيهام السماع مع انتفائه في الواقع دين نعم معنى التدليس domin wannan tana nuna kan cewa kamar malami ya yi riwayar hadisi ya ji hadisi daga malamin don ya samu ji daga malamin amma ne ji wannan hadisin ba da ya ruwaito shi ya ce an kaga kowa zai dauki an dinsa alal ittisa tunda ya saba riwaya ne wajen sa ya ji ya asu da shi kuma ya ji hadisi daga wajen sa to da kaga akwai iham da ma ko shine ma'anar tajlis ko al iham wato ka bada ka bayar da mutane ya bayar da mutane وقد قصر بعض المحدثين التدليس على هذه الصورة ودنس علماء حديث ما سنشي باب تدليسي سيوان منهم الإمام الشافعي والبزار وابن عبد البر وأبي الحسن بن القطان وابن حجر خلافا لما ذكره ابن الصلاة ونسبه العراقي إلى أنه المشهور عن أهل الحديث ابن الصلاة دا العراقي سنشي بند ونن سورة حتى سورة ذات ذو تبيو إتما تدليسي shi da an samu liƙa amma babu sama suka ce ita ma ta bilis wa hada laysa bisaka amma sura thalitha wa hiya riwaya amman laqiyahu wa man lam yas wa lam yasma minhu shine an samu liƙa amma babu sama a wa hiya al-ula min suratay al-irsal al-khafi khafi فالذي ورد عن الإمام أحمد هو إطلاق الإرسال عليها وعدم السماء وما ورد عنه من إطلاق التدليس عليها كان بالنسبة لراو عرف واشتهر بالتدليس an sami imam ahmad yakan yi amfani da wannan sigar da tadlis amma wanda yake rawi ne sananne ne wajen tadlis kamar hushai wa amma surar thaniya wa hiya riwayatu riwayatu man lahu idrakun wal mu'asara duna liqa wa hiya suratul ukhra lil irsal al khafi فلم أقف على إطلاق التدليس عليها عند الإمام أحمد وقد جاء ذلك عن ابن معين فإنه قال في رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن السلام وليس بينهما لقاء عند ابن معين إنها مدلسة والذي ورد عن الإمام أحمد هو إطلاق الإرسال على هذه الصورة كما قال في رواية عراق بن مالك عن عائشة وكان قد أدركها لكنه لم يلقها وقد صرح الخطيب بأن هذه الصورة من الإرسال الذي ليس بتدليس وكذلك أنكر ابن عبد البر على من اعتبر هذا تدليسا واحتج ابن حجر لكون هذه الصورة إرسالا لا تدليسا بأن رواية رواية المخضرمين مثل قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس ولو كانت هذه ولو كانت هذه صورة التدليس لابد كل من كل من عرف عنه الرواية عمن أدركه ولم يلقه مدلسا مثل محمد بن سيرين وروايته عن ابن عباس وسعيد بن جبير عن عائشة والضحاك بن مزاحم وروايته للتفسير عن ابن عباس وأما السورة الأولى فهي الرواية عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال ولا قائل بأنها من التدليس في شيء wannan shine kusan kulasa abu da kuma na gaya muke nan to sai mu shiga babi na biyu ko na'am ashadu wal mahfud yanzu mun gama da mun gama da abin da yake da alaka da al-ittisal mun gama da abin da yake da alaka da al-ittisal shine farkon abin da muka yi magana da shi na nau'in al-hadith da'if ko ko ba ka ba shine ko akwai جيني الموصول والمنقطع والمعضل شيني وجن bayan an yi abda'if shi ne aka shiga wa batun ittisaq yanzu za mu shiga asha wal mahfuz wanda daga cikin shurut din alhadithu sahih shine adamu shuzuz yanzu shine za mu shiga cikin sa na'am
وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجاها والمجهول
arjaha جاء mahfuz محفوظ وقيل منفرد لو لم يخالف قيل أو دبا فقط na'am wazu shurubi hadisi da ake ce ma ma'abucin shurubi shurub shine ratsewa mutum ashar shine wanda ya kauce ya bar tafarki eh wazu shurub hadisi wanda yake ma'abucin shurubi ma rawal maqbul shine rawi wanda yake maqbul al maqbul shine wanda yake riwayar hadisus sahih da kuma al hadithul hasan wanda hadisinsa ba mardudi ba ne to idan ya ruwa al-maqbul irin wannan in ya ruwaito hadisi mukhalifan arjaha yana mai saba ma wanda ya fi shirin jaye a hadda shine kamar rawil hasan ya saba ma rawil sahih ko rawil sahih ya saba ma rawin asahhus sahih Em, to to wannan shine ashuru shine ma abucin shuru Eh, riwayar da ta saba din ita ce sha ita ce mai shuru na'am Eh. a'a wannan ba ana maganar mu- a wato masu tasnifi ba ne ana maganar rijalus sanad rijalus sanad yani wato ma'ana yanzu kaga kamar a cikin isnadi kamar hamad ibn salama hamad ibn salama kaga fiqa ne amma fi hirbihi shay idan ya ruwaito riwaya ya saba ma hamad ibn zaid hamad ibn zaid hadisinsa sahih ne hamad ibn salama kwa fi galib mutanen suna sanya hadisinsa hasan to riwayar hamad ibn salama kaga maqbul ne shi in ya ruwaito sabanin hamad ibn zaid wanda yake shi sahihi ne riwayarsa fiqa ne to riwayar hamad ibn salama ita ce zushudu amma ba ashabul musannafar kamar su buhari da muslim ba a ce Buhari- muslim ya ruwaito riwaya sabanin ta buhari saboda haka muslim ya zamanto riwayarsa ta zamanto shan a'a shi ranar su ne shi kuma wancan a asahu sahih Eh, za a iya samun wannan za a iya samun wannan yanzu kamar alal misali a cikin almajiran ibn shihab a a cikin almajiran nafi maulan abdullahi ibn umar aga an sa su aji aji wanda ne yasa ake sanin abin da ake ce mai ilmin tabaqat cewa dukkan rawi wanda yake da almajirai masu yawa to ana sa su aji-aji na sha gaya muku cewa a zuhuri an kasama almajiransa kashi ɗabaka biyar yan ajin farko su ne wanda suka hada alhif suna da hadda wa tsoron mulazama da dadewa tare da malami su ne malik a ibn uyaina a Muhammad ibn al-Walid al-Zabidi, Yunus ibn Yazid al-Aili, Uqayl ibn Abi Khalid da Shu'aib ibn Abi Hamza. Eh, Wannan yan aji na farko ke. Aji na biyu su ne su Ma'amar ibn Rashid da ah, da irin su Laith ibn Sa'ad. Wannan yan aji na biyu kenan. to idan dan aji na biyu ya saba wa dan aji na daya shi ma wannan shuruɗi kaga irin su ma'amar hadisin su sahihi ne to amma na su malik asahu sahihi saboda haka idan irin wannan ya faru as- rawi sahih ya saba ma asahu sahih riwaya sai ta zamanto shaka shi kuwa irin su nafi kuwa an kasa su aji tara tabaqat ɗin yan masu riwaya daga nafi ajin su tara akwai al-tabaqal ula wa thaniya wa thalitha imam an-nasa'i ya haka ya kasa su to ilmu tabaqat yana da muhimmanci wajen ba wajen ilmu ilal da shine ake sanin wace riwaya za a kaddamar wace riwaya za a jinkirta na to ya ce wa zushudu bi marawan maqbulu mukhalifan arjaha kun fahimci wannan ko bara hadisi abucin shuru shine abinda al-maqbul ya ruwaito yana mai saba ma wanda ya fi shirin jayi wal maj'ulu arjaha wanda kuma ya zamanto shi aka sanya mafi rinjayen wato riwayar da yake aka saba mata din ita wadda take aka saba ma wadda aka sanya ta ce mai rinjayen mahfuzu shi yake ce ma mahfuzu saboda haka idan aka samu wato riwayoyi ne guda biyu da aka samu sabani tsakanin su daya riwayar maqbul daya riwayar wanda ya fi maqbul rinjaye asahu sahih ko kuma a riwayar sahih nan kuma hasan to riwayar maqbul wadda ta saba ita ake ce ma shadda rushuru riwayar da take ita ce rajiha wadda aka wadda wancan ya saba mata ita ce mahfuz eh waqila kuma an ce rushuru inna man farad shine riwayar da rawi ya yi wato a riwayar da rawi ya yi infiradi ya kaɗaita da riwayarta sawa'un rawin fiƙa ne ko ba fiƙa ba laulam yi halif ko da bai saba ba ko da bai saba ba wannan shaɗi ne ƙila audabdan faƙad haka aka ce ƙila audabdan faƙad kuma sai a wani ƙaunin aka ce ko idan rawin ya zamanto ba shi da cikakken bab ai ya rasa hadda so da kun ga wato ashab yana da ta'arifi guda uku ta'arifi na farko a shine mukhalafatul maqbul liman huwa arjahu minhu na biyu tafarrudu thiqa tafarrudu rawi kai mutlaqan thiqa aw ghayr thiqa na uku tafarrudu rawi alladhi faqada ad-dabt wannan su ne su ne ta'arifat guda uku za mu ga waɗanda kowanne daga cikinsu a malami ya tafi a waɗanda malamai ne suka tafi a kan wannan na'am ya ce haza mabhasu huma wannan shi ne mabhasin ashad wal mahfuz wa jama'a huma wa huwa nau'u sadis ashad nau'i shi ne nau'i na goma sha shida الشاذ kenan wal mahfuz kuma shine na 17 na'am
wajama'ahuma li taqayyuhum ya hada su saboda sun yi muqabala da juna
dushubi ay ashadhu ala al wannan shine mubtada din wa dushubi hadisi wanda yake ashadh a lugatan shine al-munfarid anil jama'a shine lugatan wanda ya ratse ma jama'a kamar yadda muka faɗa yuqalu shadha yashudhu ko yashudhu بضم الشين المعجمة وكسرها amma menene kiyasi a cikin lamiya ba akwai wanda ya haddace lamiya menene kiyasinta a wajen wajen wajen mudda'af me yake cewa ne a cikin lamiya wa dhumma bil a a yawanta ta lamiyar ibn malik ta sarf wato idan idan idan lazim ne to yana zuwa a bidzamma yake zuwa ko bil kasra akwai ka'ida idan lazim ne bidzamma idan muta'addi ne bil kasra shine ka'idan sai a samu wadansu wanda suka yi shugu kuma alƙiyas za ka ce a shadda bari mu ga za ka ce alƙiyas bilkasra idan lazim shadda ya shirdu idan muta'addi ne biddam dakka ya dukkuhu ya dukkuhu ya jurruhu jarrahu ya jurruhu bizzammi amma idan lazim ne fi'ilin kamar shadda an tariq to zai zamanto bil kasri shine qiyas damma sai ta zamanto wannan khilafin qiyas sai zamanto shi kansa shudud ya kamata wata ran mu samu mu karanta lamiyan nan tana da daɗin karatu wani malami wani malami Allah ya ji kansa malam sunusi malam malam sunusi ba ausin a wajen sa na karanta ta a a Madina ko da kina fara ta wajen malam Gali a nan Allah ya ji kansa shi ba na kare ta wajen malam sunusi tana da daɗin karatu a wani lokaci da yake yana zuba af'al din kamar yadda mai hisu ne a Madina ne wato in ya kawo af'al waɗanda suka yi shuru in ya kawo wata ran wani balarabe irin larabawan daji din nan sun zo sai yake karanta masa abiyat din sai ya ce yake ce masa kasan me waɗannan me me ma'anar wannan ce za a rufu kalam sai da gali hada sai magana ɗan sanigar ce sai da wajen wajen malin su da biko don kawo musu babba karo na'am na'am bishiru ay ashar wato alhadithi shaz ala al-mu'tamad abinda yake a bisa madogara a cikin istilahin malaman hadith ma rawahu rawi shine abinda riwayi rawi ya ruwaito al-maqbul shi kuma rawin halin kasancewa eh, makbul ne hal kaunihi mukhalif halin kasancewar wannan riwayar mukhalifan yana mai sabawa wa kana arjahu ga wanda yake mafi rinjaye a gare shi minhu li mazid dabin ya fi shi rinjaye li mazidi dab'in saboda ƙarin hadda
aw kasarat adad ko kuma yawan adadi
aw ghayrihi ko wani wannan min wujuhin tarjihat daga fuskokin tarjihi saboda haka liman huwa arjahu minhu dinnan wannan ibarar akwai dirka a ciki domin arjahiyya tana da fuskoki da dama ba ta iya kiya- iyakance wujuhun tarjih ba na farko zai iya zamantowa saboda tsarin hadda rawun da ya saba ma ya fi shi hadda na biyu zai iya zamantowa kasratul adad ƙarin adadi shi shi kaɗai ne ya saba ma jama'a ko kuma wanda daga cikin fuskokin tarjihi kamar cewar shi ya ji hadisin sau daya su kuma wanda suka saba ma ya ji hadisin a majalisi daban-daban a ga wannan fuskar tarjihi ce ko ko kuma yana da hadda amma bai haddace wa- wanda ya saba ma ya fi shi haddace hadisin malam eh saboda mulazama Mm. saboda mulazama yanzu kamar hadisin la nikaha illa biwali kaga hadisin ya shahara ana cewa ai al-thawri da shu'ba sun ruwaito shi mursala amma kuma isra'il ibn abi Yu- ibn ibn yunus ibn abi ishaq jikan abu ishaq ya ruwaito shi mu- mu- mu- a a mausula bit ittisal sai aka ce shu'ba da sauri ga yawa ga hadda sun saba ma isra'il sauraka wa za ka kaddamar wanne ne rajihi wanne ne marjuri su shuba sai su zama to rajihi ko amma sai aka rinjayar da ruwayar isra'il saboda aka ce su shuba da sauri a majalisi ɗaya suka ji hadisin tare suka ji saboda haka riwayar su bata karfafa ma juna ba tunda majalisi ɗaya ne shi ko Ismail ya ci shi a majalisi daban-daban kuma aka ce yana da tsulul mulazama dan ana ce masa ukadu jaddihi kwagirin ubansa saboda ko ina dan Abu Ishaq a ƙarshen rayuwarsa ya makanci saboda haka jikansa Isra'il shine koyaushe yake masa dan jagora eh shine ake ce masa ukadu jaddihi ukadu jaddihi to saboda haka su wujuhun tarjih suna da yawa ba su da iyaka kuma babu abin da yake bayyana wujuhun tarjih sai ka tattara riwaya sai ka tattara dukkan riwayar hadisi ka tsaya don haka wanda ya fi ka sanin riwaya ya fi ka dacewa da daidai wajen tarji abin da sa haka kaddamar da irin su bukari kenan saboda haddasu saboda yawan mahfuzat din su sun tara ilimin nan ta fuska da yawa na'am
فهذا المجعول أرجح wa hadha al-maj'ul shi kuma al-maj'ul din arjaha arjaha arjaha a- a- wa- wanda wanda aka a- wa- wa- wa- wal maj'ul arjaha shi kuma al wanda aka sanya shi shine arjahu يقال له محفوظ ana ce masa mahfuz shine khabar din wal maj'ul na'am مثاله shi wal maj'ulu arjaha arjaha din sai ya zamanto maf'ulun bihi a li ismil maf'ul Hmm? ko maf'ulun thani li ismil maf'ul na'am
مثاله ما رواه الترمذي وغيره misalin sa من shine hadisin da Tirmidhi ya ruwaito shi da waninsa من طريق بن عيينة ta hanyar Sufyan ibn Uyayna عن عمرو بن daga Amr bin Dinar عن أوس daga Ausaja عن ابن عباس رضي daga Abdullah ibn Abbas Allah ya yarda da shi أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله cewa wani mutum ya rasu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم ولم يدع وارثا bai bar wani magaji ba illa maulan huwa ataqa sai wani bawansa wanda ya yanta shi الحديث har karanta hadisin har karshen sa
وتابع أبو عوينة Ib- a- ala waslihi ومسلم ibnu jurayj yayi muwafaqa da ibnu uyayna a wajen sadar da hadisin da ambaton abdullahi ibn abbas وغيره da wa- da wa wa ghairihi da kuma wani shi ibnu jurayj ورواه حماد بن زيد hammad ibn zaid ya ruwaito shi عن عمرو بن daga amr bin dinar an ausaja عن أوس an ausaja نعم ولم يذكر bai ambaci ibn abbas ba نعم وذكر أبو حاتم sai abu hatim ya ambata cewa أن المحفوظ cewa hadisi mahfuz wato wanda yake mai rinjaye حديث بن hadisi ibn uyayna saboda mutum biyu sun haɗu wajen ruwayarsa ko ga ibn uyayna ga ibn jurayj ga waninsa wanda kuma ya saba musu shi shi kaɗai ne hamad ibn zaid kaga hamad ibn zaid shi ma fika ne rawi sahih to amma wanda ya saba ma sun fi shi yawa
قال الحافظ بن حجر alhafiz ibn hajar ya ce وحماد من أهل العدالة والضبط to hamad ibn zaid yana daga cikin ma'abuta adalci da hadda ومع ذلك رجع amma duk da haka abu hatim ya rinjayar da رواية من هم أكثر عددا wanda suka fi shi yawa wanda su fi- wanda suka fi a- a- adadi a kansa
ومن أمثلته في المتن wannan kun ga a misalinsa ne a kan sanar ko misalinsa ne a kan sanar Ah, wannan ya ruwai- eh, wannan waɗannan sun ruwaito shi mur- ma- mausul wannan kuma ya ruwaito shi bursa aka rinjayar da riwayar mausul da kafratul adad an fahimta to yanzu riwayatul mausul ita ce mahfuz riwayar mursal ita ce sha
ومن أمثلته في المتن daga misalan wannan hadisi a matni ما رواه أبو داود hadisin da abu dawud ya ruwaito shi da waninsa من حديث عبد الواحد بن daga hadisin abdullahi ibn ziyad عن الأعمش an al'amash daga al'amash عن أبي سعيد daga abi salih samman daga abi huraira ta marfu'a نعم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر idan ɗayan ku ya sallaci raka'atay al-fajr فليضطجع عن- عن يمينه ya shi- to ya shingida an yamini ta damansa Hmm? an fahimta idan ɗayan ku ya sallar raka'atay al-fajr to ya shingida haka Eh. na'am فقد ذكر البيهقي al'imam al-baihaqi ya ruwa ya ambaci أن عبد الواحد cewa shi abdullahi ibn ziyad فيه khalafa al-adad al-kathir fi نعم ya sa adad al-kathir fi ya saba ma adadi masu yawa a wajen riwayar wannan hadisi
فإنهم إنهم domin su adadin masu yawa inna ma rawahu sun ruwaito shi ne من فعله min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam daga aikinsa sallallahu alaihi wasallam ما من قول la min qawlihi ba daga fadin ba daga umarninsa ba وانفرد عبد الواحد shi ko abdul wahid ya kadaita من بين ثقات أصحاب daga cikin الأعمى amintattun masu riwayar hadisin daga amashi في هذا da اللفظ ha wannan lafazin na umarni Eh, su duk da suka tashi waito hadisi shi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya rakatar ya rakatar fajr yana kishin gida a gefen dama amma shi kuma abdul wahid sai ya waito shi kaulansa yace idan ɗayan ku ya rakatar fajr ya shige kishin gida shi yasa ibnu hazm shi ya rika wannan hadisin yace ma in ma baka in baka ba ka saba ma Allah
واجب in baka in kai rakatar fajr baka kishin gida ba ka saba ma Allah أبوك صلى أصبع eh أبوك صلى أصبع kafin a yi sallah asuba eh, tsakanin raka'atul fajr da sallah asuba ba ga inda wannan sunna ce aka je masallaci sai ga kowa ya ci an yi raka sai na masjid eh, kuskure ne shi yasa din ai karamin sani ne sai an yi bincike ka san waɗansu kullum suna son su samu wani sabon abu wanda ba a yi jika din a san ba sunna eh lokacin da eh na ce an ba sunna don ko ba a san cewar eh eh filin ya tabbata daga hadisin Aisha da da kuma a hadisin da hadisin Abi Huraira duk da yake a waɗansu waɗansu suna kawo wannan abin da ya tabbata daga hadisin Aisha ne amma wannan hadisin Abi Huraira shine ya rubuta haka amma hatta hadisin Abi Huraira a, ya zo daga fi'ilinsa sai da gaskiya ban ban ban tara turukul hadith ba balanta za a gaya muku waɗanda abdulwahid ibn ziyad ya saba ba shi al-ethiopi hadisin da ya kawo misalinsa da ya kawo shine hadisin ayyamun tashrik ayyamu aklin wa shurb sai a aka wani Musa ibn Ali ibn Rabah ya ruwaito shi an abihi an uqbata bin Amir ayyamu tashrik wa yawmu arafa ayyamu aklin wa shurb ya ƙara yawmu arafa kowa abinda ya ruwaito hadisin ayyamun tashrik kawai ake cewa ayyamu aklin wa shurb shi sai ya ƙara da wa yawmu arafa ya saba ma jama'a masu yawa kaga wannan yayi kuskure qalal athram wal ahadith idza kathurat kanat athbata min al wahid ash hadisai idan suka ruwaito aka ruwaito su ta fuska da yawa su ne suka fi tabbata bisa riwayar mutum ɗaya wanda yake ya ratse ya saba ma jama'a wa qad yahimu al hafiz ahyanan malami duk haddasa wani lokaci yana kuskure ala annahu qad sahaha hadith musa hadha ibnu huzaimah ibn hibban wal hakim wa qala innahu ala shart muslim wa qala at-tirmidhi innahu hasan sahih وكأن ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على حاضري عرفة ها كلام الشيخ kage ne sun kuma cewa ba mu komai wannan ba ba wani lokaci shi kansa ana ganin a muhalafar akwai kan ga muhalafa kamar yanzu a wannan ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam na kishin gida ko shi kuma sai ya zo ya kawo shi da ƙauli haka wannan saɓani to amma yanzu kamar wannan hadisi ne ya zo a kan kwanakin tashiri sai wani ya ƙara kwanakin arafa akwai muhalafa?
ba mu fara sai dai ziyada sai dai ziyada sai dai ziyada to ita ziyada na ɗaukanta to amma ziyada idan ta ƙunshi hukunci za a iya za ta yi zama tuwa muhalaba ta wannan fuskar ya aka yi sauran ba su kiyaye ta wasu eh tana kunsar hukunci ya aka yi sauran ba su faɗi ba su kiyaye ta ba inda har an faɗi ta na'am saboda haka kun ga wannan ya nuna kan cewa sharaɗin shudu guda biyu sharaɗin farko a athiqa ko kuma alqabul kai rawi ya zama to maqbul sharaɗi na biyu al-mukhalafa ya saba sai an haɗa abubuwa guda biyu sannan za a samu ashiru wannan shine alqaulul awwal na'am wakila inna shaba wa qila inna shadh kuma an ce a hadisi shadh man farada bihi rawi shine hadisin da rawi ya kadaita da riwayarsa kana aula fiqatan kana aula amintacce ne ko ba amintacce ba walau lam yukhalif A- amma ana nufin wannan a gaskiya aula din nan yana nufin wanda bai kai marsanin siga ba amma makbul shi ma nan na rawil makbul ne ba wai kowane rawi ba Ah, rawi makbul in ya kadaita
wa walau lam yukhalif ko da bai saba ma wanda ya fi shirin jaye ba saboda kaga ala hadal qaul al ashudud tafarrudu thiqa tafarrudu thiqa ba ko da babu mukhalafa can mun ce al qaul al awwal ashudud shine a al thiqa wal mukhalafa nan kuma qaul al thani al thiqa tafarrudu thiqa kawai na'am فما كان منه عن غيره wannan shi alƙaulul awwal ɗinnan shi ne ƙaulun imam shafi'i kuma shi ne abinda al'imamun alkhalili a cikin al'urshad ya tafi a kai ya ta hadidinsa kuma a kansu su ibn hajar al-muta'akhirin suke a kai wannan ƙaulun na biyu shi ne ƙaulun imam al-hakim a cikin ulumin hadid huwallazi ya ce a cikin muƙaddimarsa ya ce huwallazi ya tafarradu bihi fiqatun min al-fiqat وليس له أصل متابع لذلك الثقة haka ya faɗi a shudu hadisin da rawi amintacce ya ruwaito shi babu wanda ya mutu ba a sa babu wani yi shi akan wannan na'am فما كان منه عن غير ثقة fama kana minhu an ghairi thiqa wanda yake idan ba thiqa bane متروك to waqifa a a a fa matrukun to wannan hadisin matruk ne la yuqbal ba za a karbe shi ba wannan shine ake ce ma munkar ba sha ake ce masa ba bisani gaskiya wannan akwai akwai istidrak a kansa na وما كان عن ثقة wa ma kana an figa wanda kuma yazo daga amintacce وقف في to kifa fihi sai a tsaya shi ma ba za a yi aiki da shi ba ba za a yi kafa hujja da shi ba
ولا يعتبر صاحب هذا القول qaidal muhalafa wanda ya fada ya tafi akan wannan kaulin shi qaidin da aka sanya na sabani baya tare da shi shi koda babu sabani za a samu alhadith shan
قيل أو ضبطا qila qauli na uku kuma aw dabtan faqad ya zamanto shi rawun da ya tafarrudi dabtan faqad ya zamanto ba shi da abdabt ai bi an lam yakun hafizan ya zamanto ba hafizi bane a wato man farada bihi wa rawin wahid sawa'un kana dabitan aw dabtan faqad Mm. aw lam wato bai zamanto dabit ba wannan shine alqawlu thalith wannan afwan wannan shine qaulin Abu Ya'la al-Khalili Mm. yace al-hadith ash-shadh ma laysa lahu illa isnadun wahid yashuddu bihi thiqa aw ghayruhu fama kana an thiqa fama kana an ghayri thiqa famatruk wama kana an thiqa tuqifa fihi wa la yuhtaju bihi فجعل الشاذ مطلق التفرد لا مع اعتبار المخالفه نعم
وقال الحاكم الحاكم يجي هو من فرد به الثقة shine rawin da shine hadisin da athiqa ya kadaita da riwayarsa وليس هو أصل متابع walaysa lahu ليس له ba shi da kuma wato asali bi mutabi'in lahu walaysa walaysa lahu aslun mutabi' Mm. wannan huwa dinnan bai kamata da wanka walaysa lahu as- walaysa lahu as walaysa lahu aslun mutabi' kaga ibarar sanan هو الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة نعم
وين- وينقضه في وينقدح في نفس الناقد في نفس الناقد kuma yana kartuwa a cikin zuciyar babban malamin hadisi أنه غالب cewa annahu ghalab cewa kuskure ne نعم. ولا يقدر على إقامة الدليل على هذا.
amma ba zai sami ikon ya tsayar da dalili a kai ba ba ba zai iya cewa gashi abin da ya sa ba zai sami hadisi ba saboda ya kan cewa kowa ya ruwaito yadda ake ruwaito hadisan nan a ce ba wanda ya ruwaito sai wannan mutum shi haka a cikin zuciyar sai yana ganin kuskure ne wannan ba amma ba zai iya cewa ga dalili ba da wannan shi ne nau'i na sha ya sa ake cewa wani lokaci ake ce mata a waɗansu daga ciki suka cewa wannan ilimin namu kamar bokanci wanda wajen wanda bai sani ba sai ce sai a ce bokanci kamar kamar yan canji ne yan canji kana zuwa yana taba yana taba dala wanda yake ya saboda sabo yana taba ta yasan ta a wannan ba abin nan ba ce
ko kudi ya kaji in ka taba Eh, da ba da za ka shirya cika ba eh. ba ka zaka ce bincika ba ba
kuma karshe wani zai ca ba kaza kuma a kirga babu kaza saboda yau yau da gobe akwai babu injin kirga za a ci a zuwa tattaba ko a yana
ya ce a tattaba sai a tattaba sai a wannan ya ce bai cika ba da wanda ya ce kuma ya cika ana tabawa an yi rai da ya yi goma za ka ci nan ya yi goma na tabawa kawai
da kuka yi da waɗansu ake su ce wannan wannan kokanci haka kawai ba kirgawa ba mashin da kirgawa ba fitila za ta nuna ba a fitila haka sai a nuna inda aka zube su kowa ya aka tattaba aka tattaba Eh.
ce wannan sun ci an taba wannan za sha bai ci Da kuma sai ga an yi jima'i ko an yi taba sai ce haka ya yake.
fada to shi din ne haka suke fada shi yasa abin nan a a wane ne ina jin a a- a ba ali ibn al-madini bane yace inda zaka san cewa wannan ilimin daidai yake yace zaka ga hadisi guda daya ka je wajen ali ibn al-madini sai ya ce maka wannan hadisin yana da illa ka je wajen ibn ma'in ya ce maka yana da illa ka je wajen ahmad ya ce maka yana da illa sai ka san cewa wannan il- wannan ilimin namu gaskiya ne to ya kamata wani wannan yanzu an tattara mutane kowa sai ka ji ya faɗa abu ai ɗaya ba inda ke gina ci kowa ya taba Mm.
daga an tattaba shi ke wanda bai ci gaba za ci ma bai ci gaba kuma haka
na'am Mhm.
ذكر أنه جهاز المؤذن وإذ و- آ- وذكر كو- وذكر kuma ya ambata cewa annahu yughayyiru al-mu'allal shi ashad yana shan bamban da al-hadith al-mu'allal من حيث أن المؤذن saboda shi al-mu'allal يشف على علته an gano illarsa الدالة على جهة المعنى wadda take nuni akan jihar inda kuskuren yake والشاذ shi ko ashad لم يوقف فيه على علته.
ba a gane illar tasa ba
قال الحافظ بن حجر al-hafiz ibn hajar yace فهو على هذا أدب to a bisa kaga wannan maganar da alhafi- alhakim yayi fa huwa adabbu min almuallal ya fi wato kuya ya fi siranta da rashin ganowa bi- bisa alhadith almuallal bi kafir da yawa domin inda ka ce almuallal an gano illar inda kuskuren yake amma an sha an kasa ganowa kaga wanda aka gano ai ba za ka aiki wanda ba a gano ba saboda haka ashad kenan ya fi rintsi bisa alhadith almuallal
فلا يتمكن من الحكم به don haka ba a ba wanda yake samun wato iko wajen hukunci akan shuzub إلا ما مارس الفن sai wanda ya yi mumarasa ya yi gogayya da wannan fanni غاية الممارسة gogayya ta isa matuƙa
وكان في الذو- في الذروة.
في الذروة kuma ya zamanto ya kai ƙololuwa min alfahami wajen fahimta a thaƙib fahimta wadda take mai wato mai kaifi والرسوخ da tabbatar digadigai fi sina a wajen wannan fanni
قال المصنف malam ya ce
ولعصره wale usri- eh, wale usrihi لعصره saboda wahalarsa لم يفرده أحد lam yufridhu ahadun bit taswis ba wani malami da ya rubuta littafi akan alhadisi sha al-mu'allal an rubuta amma ash-shaf ba wanda ya ware shi da taswis ce saboda wahala saboda kai ka ce wannan hadisin an ash-shaf inda na wani zai zo tun da ya danganta da iya ya kasarinka wani sai ya gano cewa ai, wannan da kake cewa shaf ba wanda ya ruwaito shi an samu ta ba a gani shi amma kuma gaskiya mazaninsa yana da yawa mazaninsa irin littafa- irin su mujamul ausat na tabarani da musnadul bazzar don a ciki waɗannan littafai guda biyu kowanne idan suka rubuto suka ci za- za su yi ishara ga tafarrudu lam yarwihi an fulanin illa fulan tafarrada bihi fulan da kuma kamar al-gara'ib na ad-darqutni akwai kuma gara'in malik shi ma da rukun ya rawaito hadisan da ba wanda ya rawaito shi daga malik sai mutum ɗaya. irin waɗannan hadisan to yawanci a cikinsu ake samun sha a cikin waɗannan algara'in to sai mu tsaya nan ko za mu tashi darasi na 18 kenan Allah ya da sati mai zuwa dai za mu samu yi sati mai zuwa da a zahar ranar asabar insha Allah mu zai eh a kamar yanda jiya muka so mu yi sai ya zama to cewa sun sa mana bicin a department dole yan kodago muka tafi to da ka kun ga kenan muna da tarihi guda nawa na alhadith sha guda uku na farko Na'am. Liman huwa arjahun. eh, a- a- wato alkabul wal mukhalafa ta'rifi na biyu tafarrudu thiqa ta'rifi na uku tafarrud mutlaq tafarrud sawa'un na thiqa ko ba thiqa ba. sawa'un wanda ya tafarrudin thiqa ne ko ba thiqa ba. shine ai ba au dabtan faqat wato wanda yake yana da dab ko wanda yake ba shi da dab in ya tafarrudi wannan ma an kira shi alhadith sha a kishinsa kuma shine almunkar kuma kun ji misalan kun ji misalan a misalinsa filmatan da misalinsa fisanat na'am na'am na'am gharib akwai bambanci tsakanin sha da gharib a wato shi al-gharib a ba lallai ya zamanto sha ba a bisa tarihi na farko ko tunda shi al-gharib tafarrud ne kawai ba tare da mukhalafa ba. shi ko sha tafarrud tare da mukhalafa saboda ka wanda ya tafi akan cewa a sha tafarrud ne za su yi islaki da al-gharib Mm. amma ka san al-gharib shi sifa ne shi ko wannan hukunci ne a kasa ne babban ba a sha hukunci ne a kasa ya da cikin kabilar hadisin da ita amma al-gharib ba hukunci ne a kasa ba sifa ne za ka yi samun gharib sahih kamar yadda za ka yi samun gharib da'i